بالله العليم من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihlatul khulud za mu kashi shafi na ɗari da talatin da hudu ينحق كالحمار لأنه كان يقول لأمه إن حكي وذكر وذكر من حديث سفيان حدثنا داود بن شابور عن أبي قزعة قال مرنا في بعض المياه التي بيننا وبين وبين البصرة فسمعنا نهيك حمار فقلنا لهم ما هذا النهيك قالوا هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشم فيقول لها إن حقي إن حق نهيك فلما مات سمع هذا النهيك من قبره كل ليلة yana yana kukan yana kukan jaki nahik shine kukan jaki me sunan kukan jaki da hausa na? na? bai da suna? yawa na? a kungi kungi ciki ne yake kungi da hausa in ka an ce kungi ciki ne za a ce cikin mutum na kungi ha ihu ko ihun jaki ya kai kai to dai a samu an dai gane kukan jaki yana kukan jaki a kabari saboda a rayuwarsa yana gaya wa mahaifiyarsa cewa sai ki wato kamar tana ta masa magana ya ce kamar daidai yake da bahaushe ya ce ma sai ka yi na bahaushe haka yake cewa wato abin da kake faɗa bai da wani kima na mutum ya ma magana ka ce a sai na yawo sai ka yi daidai yake da kukan jaki kake bai da wani amfani to shi ne haka yake gaya mahaifiyarsa in tana yi masa magana hadisin sufiyan wanda yake Dawud bin Shaguru ya ba da labari daga Ali Gaza yake cewa wata rana muna tafiya a wani bakin wani ruwa tsakanin garinmu da Basra kawai sai muka ji gefen wata makabarta ne sai muka ji kukan jaki da yana fitowa daga cikin kabari muka ce mutanen garin wannan ba me kawo jaki nan zaka ce ina ai ba jaki bane kabarin wani ne wani ne sun san shi a garin ya ce kullum mahaifiyarsa ta masa magana tana masa magana sai ya ce mata wato kamar kina kukan jaki ne kawai to shi ne lokacin da ya mutu suka sa shi a kabari ya kayi ke ta kukan jaki duk ana ce Allah ya so mahaifiya wannan darasi ne babba mahaifiya ta wuce duk inda ake ɗauka mahaifiya Allah madaukakin sarki umarnin da yi da ita da mahaifi shi ne a girmama su a girmama su a zahiri a girmama su a baɗi a girmama su a kowane lokaci sa'annan kada a fifita su akan kowa akwai mafi yawan kusure da muke a kan iyaye shi ne fifita matayenmu a kan iyaye wani musiba ce shi ma ɗan adam bai wayewa lafiya wani wasu kuma matayen suke taimakon mazajen su su irin wannan barna ta yaya ma ta yaya ta wani layi ta wani saiti za a saito mahaifiya ta zama ta yi kusa da mata ai kaga ba sai cikin ko ba komai ko lissafin yara aka ma ana canja mata amma ba a canja mahaifiya ko ana aka tsaya ai kaga bambancin siya ya zama da duk mahaifiya ita kenan Allah madaukakin sarki da kai shi ke jawo sai nan insana biwali ne ni yiwa dan adam wasiti mutum wasiti da iyayensa Allah madaukakin sarki da sane shi bai sa muke ko faduwa duniya ba sai ya zama kowa sai ya zauna a cikin mahaifiyarsa wannan abin da jarabawa ce Allah ya ce musu wahala suke sha masu wahala Allah kaɗai don ma Allah maɗaukacin sarki yana sanya musu ƙaunanmu inda ba da haka ba in yaro ya fito sai ta kwakwaɗe shi ya azabtar da ita na ai kun gane hausa Allah rahamar Allah ne yake ta in ba haka ba ai musiba ce ya ba ta wahala amma duk da wahalar tana Allah Allah ya fito lafiya tana Allah Allah ya rayu lafiya tana ta ci da shi ta sha da shi in ba in ya ki bacci ta ki bacci idan ba ki da lafiya kawai ba ta da lafiya to kuma ya tashi ya rasa wanda zai musguna wa da ita haka ga abin ya yi muni ya rasa wanda zai raina sai ita ya rasa wanda zai gawa akwai wanda zaka gani abokansu ma sun fi kima akan iyayensu Allah in abokin shi yace ya bar abu sai bari amma in baban shi yace ya bari sai ki bari to waye fi kima a to ko a faɗa ko ka a faɗa ai su sun fi kima haka iyaye dole ne a kula da su wannan nashi ya dawo kukan jaki ne sauran Allah kaɗai ya san me mutum zai haɗu da shi ina nuhu yana da alaƙa da me yayi da su me ya musu me ya musu shi yasa ba a fushi da iyaye ba a fushi da su ko me suka yi sai dai a lallaba su a ba su haƙuri kai ta bi kai ta bi kai ta bi iyaye kwai ne mai kwai kwan ma ɗanye ka zan ka rike wai da fafe da sauki dan ya fashe na yawa da kwanzina da da sauki zai iya fashe kuma ka zo ka ci habanin dan yan goyi to su dan yan goyi ne kuma kowane irin matsayi suke da shi ko suna da wadata ko ba su da wadata ko yaya suke wannan shi yasa ka ga musulunci ya tsananta wajen wani ya yi ko da wasa ya ce su ba iyayensa ba maza Allah sallah sallah wace duk wani Allah ya tsine wa duk wanda ya canza uba eh ko ya ce ba ya canza iyaye saboda wani abu ne wato mai tashin hankali wanda mutum ba zai gama lafiya ba Allah ya kiyaye. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
shari'antar musulunci da sai kira sunan mata da sunan maza su ko iyaye da lafiya ana tattauna a kai mace in ta yi aure a rage shi mata wanci mijin da ko wanci babanta ne ne mafi
to a shari'a kamata yi mata ta ci gaba da maintaining sunan babanta kuma ba zai fi ta ƙara sunan mijinta a yan gane galibi mu suna ɗaya muke aiki da shi amma misali a ce sunan mace misali hadiza sunan babarta abdullahi sunan mijinta bala an gane ba laifi canzawa tana aiki hadiza abdullahi bala kaga baban nan shi bala yana iya tashi yana iya canzawa na na na gobe ta iya yi wa hadiza abdullahi musa duk wannan yana faruwa amma wannan abdullahi yana nan famananci har abada shi za ba a san a cire shi amma ba ya laifi ba ne kiran danganta ta da matsayin mijinta a ba mata maza Allah sallallahu alaihi cewa Aisha ta zaujin nabi ba sallallahu alaihi wasallam Aisha tun matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana faɗa ko hadisi ba sun zuwa gaba eh shine cire uban a mai da ummurin kamar shine uban ba shine ina ga zai ta faɗa akai kuma ga sa wata mafiya haka ne na to na farko dai a tambayar ka shine uwa ta ce uwa ta ninnin ka ninnin ka ninnin ka ninnin ka mata hakkin su ba iri ɗaya bane me da uwa da mata wanne ne ta fi haƙƙi kalan haƙƙin su ma kala daban-daban ne ita wannan mata haƙƙin auratayya ne haƙƙin ciyarwa haƙƙin kulawa da sauran sutarwa na amma ita uwa kai gaba ɗaya furofatin ta ne shi ne kaji bambanci kai kuma ba furofatin matarka ba ne na yawa amma kai uwa nata ne da uba wani saurayi zamanin annabi sallallahu alaihi yana da hali to yana da baban ya gane inda yake ajiye kuɗi sai ya kawai yana zuwa yana diba in ya zo ya ajiye sai ya diba ya kashe in ya ajiye ya diba ya kashe da ya duba bai gani ba kawai ya ga abin bai ji daɗi ba kawai sai je ya kai ƙarar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai babana na ajiye kuɗi aka je aka kira baba ƙarshe manzon Allah cewa ya ce wa yaron ce da kai da kudinka duk kayan babanka ne an tawa maluka ne abika kaji matsayi da haka wajen wajen wajen kulawa da kuma harka abin da ya shafi duniya to lalle wajen mahajiya ta an yi a hankali kaga mu muka ce ma iyayen mu tsofaffi ne sai ga mutum ya je siya matan shi zanin dubu ɗari ko dubu ɗari biyar sai je siya ma maman shi zanin dubu ashirin wai da cewa hujjar ita tsohuwa ce kuskure sun haka siya mana dubu ɗari biyar alabashi in ta ga dama ta ba wa jikanta in har kana da halin da za ka wa matarka to ka fifita mahaifiyarka a kanta in ka mata abin miliyan ɗaya kawa mahaifiyarka na miliyan biyar yawa na? eh eh to dangane da mata dangane da mata ita ma haƙƙin iyayenta da abin da ya shafi iyaye suna nan complete amma akwai wata haƙƙi wanda nasu ne yanzu ya dawo kan miji mu shari'a ta ɗauko shi ta dawo da shi kan miji shi yasa yake da shi ma haƙƙi babba akan ita mata kaga da haƙƙi shi da ita yana kan babanta abubuwa yanzu an dawo da shi kan mijinta shi yasa aka yi dauko wasu haƙoƙi na da nashi aka dawo da shi kansa Allah na'am na'am to da mahaifin mutum da malaminsa wajen haƙƙi na iyaye mahaifinka ya fi malaminka wajen haƙƙi na addini malaminka ya fi mahaifinka duk za ka kyautata musu ai kuskure ne mutumin da ba a kyautata malamansa mutum a ƙasa wata ne ake da wannan al'ada wallahi kuwa ba kawai zai mutum ya koyar da mutum kawai zai wuce an yi rashin hanya ma ba za a gane shi amma in ya ga tita yana gane shi ai an gane haka ba daidai ba ne daidai ba ne amma kuma ana samun ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku waɗanda ba sa manta irin alherin da ya yi masa wannan da nake saudi arabia na akwai tarihi shi mai ban sha'awa a raji na saudi arabia yana makaranta talaka ne iyayen shi talakawa za a je excursion excursion ake cin shi ko irin a tsayi ɗalibai a kai su ziyara to ana biyan riyal ɗaya shi bai da shi malami ya ce to kai ya balaka ba ya ce gaskiya sai ya tambaya ba a samu riyal ɗaya na zuwa sai malami ya cire riyal ɗayan nan sai ya bashi ya ce zai biya aka tafi da shi aka shiga bauta kai wannan riyal ɗayan kusan bayan shekara kusan hamsin da hudu ya haɗo wata ya dingi bincike ya dingi bincike ya dingi bincike ya yi sa'a ko malamin na da rai aka je aka samu malami in ka ji da aka yi lissafin hidimar da ya masa hidimar da aka yi da ya masa a kudin najeriya ya fi biliyan ɗaya a kudin najeriya ya fi biliyan domin gida ya tantaba masa na na ka zo ga gani da wane ne da waye da waye da amma ya tsufa da da yara ka san duniya in ba ta zo da da hanci ba na wallahi ta zo ko ta zo in ta zo goshin magariban nan ba daɗi na na amma Allah ya taimaki mutum ta zo koda dai ba a zahari ne na na ko ne ta zo da la'asar ma ne dai za a dan samu amma wata za ka ga har ba an kusa zallan isha kawai ne ka ga ta to wallahi eh ta bu daɗi amma dai ne na in ta zo da hanci ta bu daɗi ya wala alaikum assalam yanzu akwai tsohon da in ka bashi naira dubu miliyan ɗari ma bai san me zai bai san me zai siya ba ba abin da zai ko kalle ko burge shi ba shi ba abin ya sai mota ba shi ba abin duk abin da ka san ana ba mutane sha'awa shi ba abin da alaƙa in je banga da wata dattijuwa ba na mutane kudin ɗan da aka raba a cikin rabanta a take aka ba ta miliyan tamanin da shida wannan ɗan kaɗan ne daga cikin kuɗin nan ta aka ce babu gana ki ta zo da wani jikanta ta ce ta duk da kina ba ka jikanta ba ne me zan yi kuma daga gaske ne za ta yi me za ta siya na? da Alaihi wasallam. نعم نعم Okay, shi ne magana da ya tambaya, yace shi haƙƙin miji yana da girma a kan matarsa. amma baya taka hakkin iyaye baya farka yana farko saboda aibin abinda mutane ba sa gana dangane da aure in ta aure ɗan mutane ita ma iyaye ne kai ba za ka zo kare na duk abin da ka yi mata rashin mutunci da zarafi da jira za a rasa duk girmamawa da kawa iyaye a gida za a masa duk da kafa da kai wata a gida za a yi za a yi masa to mutum ya san wannan zai ringa a kakan sa ina nuna don ya san shi ma zai dawo da shi eh da haka ne ai amma su bi su za yanda sai yi haka za a yi wa aka sami kira tsakanin iyaye da miji wani lokaci wajen haƙƙi dangane da mata saboda kowa yana da haƙƙi a kanta amma akwai inda ake gudun haƙƙin miji a kan shi saboda Allah ne ya ɗauki wannan haƙƙin da na su ne da wani tabbata amma wannan bai samu ne kuma ya rena ta ya ringa abubuwa shi ma zai gane kuma da ba akwai tsohon da
matsayin aikin da kuma ta hannun wai yana za su za su wani misali da suna da rika da ya ta kawo wani sai da ya kana wani da ta kawo da ya mawa wani wani da ka yi da ta yi wata Yi da biyar. a nemi wani abu ai yau a nemi wani abu za a je a same shi wataƙila shi da zai ce ma in ka ka kai masa miliyan goma wataƙila ma ya ce ka kai wa ƙanina na miliyan biyu ciki kai wa misali ya zama dai hidimar da ake yi kai shi ma ana yi masa kada a manta da shi don shi wataƙila ta kai ma mutane ne talatin ma ba zai hawa ba abin da zai yi har yi zama bata abin nan amma sai ya maga da shi ya ji cewa lalle arzikin ɗansa na shi ne ya shi ne Allah sallu ala da jin sai ya mutu ya shi ne Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akwai masu tafiya na barin addu'a Allah ya sai su lafiya akwai wannan maganar mun kai shi Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa Allah madaukakin sarki ya ba mu abin su na Allah ya ba mu abin su ɗan ta fata a cikin Thank you. فلن يدوي عليهم ولا الضالين آمين اللهم انت السائل بالصبر والخير في اهل المال والولد اللهم انت السائل بالصبر والخير في اهل المال والولد اللهم انت السائل بالصبر والخير في اهل المال والولد اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم ارزقنا وانت خير الرزيق واذكرنا وانت خير الناصرين وافتح علينا وانت خير الفاتحين سبحان ربك